الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانا الجمعة شاشدة قوة شوال شكرة تدبو دايا دري هدو دا أربعين da biyu wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya ci gaba da darasi na littafin al'awamilul mi'a aljurjaniya wanda wannan shi ne darasi na nawa a yi shuru ko ba a muta ba sha biyar ko? to mala ya ce shine darasi na sha biyar ko tunane na aka babu tabbas hmm? akwai tabbas darasi na nawa mun ka tsaya na sha hudu kenan sha sha hudu yanzu za mu tashi na sha biyar to kuma insha Allah ta'ala muna fatan ya zamo na ƙarshe za mu tashi annau'u thalisa ashara annau'u thalisa ashara af'alu shakki wal yaqini nau'i na uku cikin al'awamilu allafziya shi ne wasu ayyuka da ake kira a fa'alu shakki ayyuka na kwankwanto duk sanda kake shakka da abu to sai ka yi amfani da wayannan ɗaya daga cikin wayannan a fa'alin da za a ambata wani ya ƙini da kuma ayyuka ne ya ƙini na tabbas duk sanda hukunci ya zamo yankakke babu shakka a ciki to sai ka yi amfani da ɗaya daga cikin wayannan ayyuka da zai ambata to samma a fa'alar ƙulobi kuma ana yi musu wani suna na biyu shine gaba ɗayansu ana kiransu da a fa'alar ƙulobi ayyukan zuciya saboda ma'anarsu akan hararo ta da zuciya akan ƙullace ta da zuciya wahiya ga sunan su ne alimtu wa wajattu wa ra'aitu wa hadhihi thalathatu lil yaqini to su waɗannan guda uku ana amfani da su wajen yaqini wajen tabbas al'amarin da baka da shakka a kansa to sai kai amfani da ko alimtu ba alimtu ta ilimi wadda ka sani ba ba ita bace waga ta yaqini ce eh alima kashi-kashi ce eh haka na akwai wajattu ita ma ba ta sabuwa ba waje da kaza a eh sannan kuma ba ta shauki ba ta soyayya eh ita waje da kala-kala ce akwai ta so akwai ta samuwa akwai ta yaki siyaqul kalam shi zai nuna maka wacce ce an ka kawo sannan wa ra'aitu akwai ra'aitu ta zuciya ba ta ido ba ita ma ra'a kashi-kashi ce wani lokaci akan ce ra'a ana nufin an gani da ido wani lokaci akan ce ra'a ana nufin an yi mafalki sannan akan ce ra'a kuma ana nufin tabbas to ita ake magana a nan kaga ita ma ra'a kashi-kashi ce kamar faɗi Allah ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi to wannan ra'aba ta ido bace ba basariya bace eh to dukkan su ana kiran su na yaqini wa zanantu wa hasibtu wa khiltu wa hadhihi thalathatu lishakk su kuma waɗannan guda uku aka san wayancan su kuma na shakka ne kwankwanto abinda baka da tabbas وزعمت متوسطة baina sittati to akwai za'ama ita kuma ba ta cikin afa'alul yaqini ba ta cikin afa'alul shakki tsakiya tana tsakanin wa'ancan ita bata shiga cikin na yaqini ba bata shiga cikin na shakka ba to za'ama kenan za'ama allazina kafaru ko to shi an ma'anarta in ka ce za'amtu kaza to ba yaqini ba tabbas kawai dai abu ne wanda galiban abu ne wanda ake faɗa saboda kawai sha'awa ta zuciya abu kawai ya birge gaɗe ka faɗa ba tare da wani dalili mai ƙarfi da kake da shi ba kamar yadda su kafirai suka yi zaman lazina kafaru allan yobe a su kaga wannan magana sun faɗe ta ne kawai saboda sha'awar rayuka ba dogaro suka yi ga wani dalili ba sannan ba shakka suka yi ba to sai ce wa hazihi sab'atu to wa'annan ayyuka guda bakwai kulluha dukkaninsu ta ta'adda suna yin ta'addi suna ƙetare fa'ili ila mafi'ulai su buƙaci kawo musu mafi'ulai guda biyu duk wadda ka kawo to ba za ka wadatu daga fa'ilinta kawai ba sai ka kawo mafi'ulai guda biyu inda ya larabci za ka yi wasani min huma ɗaya daga cikin mafi'ulan guda biyu ibaratun anil awwal kusan yana ƙunshi da ma'anar mafi'uli na farko wa ya kunu fihi damirun kuma shi na biyun za a samu damiri a cikinsa mustatiri amma a'idun ilal awwal damirin yana komawa zuwa ga mafi'uli na farko na hau ga misali in baka gane abin da an ka ambata ba wa hasibtu na hau hasibtu zaidan ka'iman na zata zaidu a tsaye yake saboda haka babu tabbas shi yasa aka kawo hasibtu zaidan qa'iman nazata nayi tsammani zaidu a tsaye yake saboda baka da yaqini baka da tabbas shi yasa kace hasibtu to shi zaidan shine al-maf'ulul awwal qa'iman shine al-maf'ulus sani wanda yana kunshi shi qa'iman din nan da zamiri wanda yana koma zuwa ga zaidu dan taqdirul kalami hasibtu zaidan qa'iman huwa shine takadirin zancen to shi wannan huwa din yakan koma zuwa ga ainihin shi zaidu hasib sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi ta'id damiri wa ta'ud damiri barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il saboda haka ita ce fa'ili anan zaidan shine maf'ulun awwal منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد قائما شين المفعول الثاني كو مفعول ثان منصوب شيما وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد سورة هكذا زيدا da qa'iman duka maf'ulai ne na hasibtu kamar yadda ya ambata kulluha tata'adda ila maf'ulaini والثاني منهما عبارة عن الأول ويكون فيه ضمير عائد إلى الأول to wannan shine abin da yake nufi a nan saboda haka in ka iya li'irabin da muka yi to duk sauran su ma li'irabin su haka yake saboda haka ba sai mun bi su ɗaya bayan ɗaya ba wa khiltu na hau khiltu zaidan muqiman na zata zaidu tsaye yake ko mazauni ne na zata zaidu mazauni ne a garin nan shine muqima anan eh in an ce zaidu muqimun ana nufin ma'ana wai ba matafi bane laisa eh musafir ba matafi bane to na zata zaidu mazauni ne ba matafi ba to da kai li irabin hasibtu fi'ilun wa fa'il kamar yadda ya gabata haka za ka yi li irabin khiltu zaidan shine maf'ulun awwal mansubun muqiman shine maf'ulun zanin shima mansubun wa zanantu zaidan alima kai ni fa zato na zaidu malami ne ashe ashe ba malami bane eh to zanantu kaga fi'ilun wa fa'il tu din nan ita ce fa'ili ko zaidan maf'ulun awwal aliman maf'ulun thani dukkan su mansubai ne wa alimtu zaidan fadila na tabbata zaidu mai falala ne kakka ce na sani eh ba sani ake nuhi ba anan na tabbata zaidu mai falala ne to shi ma alimtu kaga nan alima bi ma'anar aiƙana ai aiƙantu aiƙantu bi anna zaidan fadilan na samu yaƙini kan cewa zaidu akwai falala tare da shi to alimtu fi'lun wa fa'il ne zaidan maf'ulun awwal mansubun fadilan maf'ulun thanin shi ma mansubun wa ra'aytu zaidan rakiba ko na tabbata zaidu wato akan abin hawa yake to shi ma ra'aitu fi'ilun wa fa'il zaidan maf'ulun awwal mansubun rakiban maf'ulun thanin shi ma mansubun wajadtu zaidan aqilan wajadtu zaidan aqilan na tabbata zaidu mai hankali ne eh to shi ma wajattu fi'ilun wa fa'il zaidan maf'ulun awwal mansubun aqilan maf'ulun sanin shi ma mansubun wa za'amtu zaidan karima wa za'amtu na raya cewa zaidu mai karamci ne ma'ana banda banda tabbas mm. shi wani bangare zaka ga kamar akwai alamun yaqini sannan ta wata fuska zaka ga akwai alamun shakka shakka to ma'anar za'ama kenan to za'amtu fi'ilun wa fa'il a zaidan maf'ulun awwal mansubun kariman maf'ulun sanin shi ma mansubun to ana a ka'idar larabci bayyuwa ɗai ka ce hasibtu sai ka yi shiru dole sai ka kawo almaf'ulul awwal da sani sai ka kawo almaf'ulul awwal da sani na biyu sannan bai yiwa ka ce hasibtu zaidan kawai ka yi shiru domin alkalamu la yatim maganar taka ba za ta zama cikakkiya ba amma in ka ce hasibtu zaidan qa'iman to shikenan zance ya riga ya zama cikakke kuma mai sauraronka baka bar mai wani abu da yake jira ba to an gama da al'awamilu a as-sama'iyya اللفظية السماعية العوامل اللفظية السماعية سيبانغري نبيو والقياسية منها سبعة عوامل su kuma al'awamil na ƙiya waɗanda ake ƙiyasin su guda bakwai su ne waɗanda larabawa sun aza su sannan idan an samu wasu waɗanda suka yi kama da su ana iya amfani da su a sai su zamo kiyasan akan waɗancan da laraba sun ka fara azawa to guda bakwai saboda haka su ba su da haddi ba a cewa iya kaza yanzu guda bakwai ɗin nan da aka kawo to baka da damar da zaka ce to na samu wani fi'ili shi ma yana daga cikin afa'alul qulubi ni karan kaina na ƙara wannan shine ma'anar samai yadda aka jiyo haka za a yi istimalin su ba a ƙarawa ba a ragewa su kuma ƙiyasiyai kana da damar da za ka kawo su ka kwatanta su in sun yi daidai sai ka yi amfani da su kamar da zai ba da misali a na farko alfa'ilu alal itilaq aiki bisa wawaitawa yana nufin aikin nan fi'ilu amrin ne ko fi'ilun ne madin ko fi'ilun ne mudari'un kowanne daga cikinsu kiyasi ne laraba ba su haddade wato iyakar afa'alu na bangarorin nan guda uku ba ta yadda wai in ba su ba ka da dama ka zo da wani fi'ili saboda haka ba su da adadi shi yasa ba wanda zai ce maka ya bincike ya gano fi'ilun madin a larabci miliyan kaza ne ko ka taba shi saboda kiyasai ne amma waɗancan sai ka ji an ce bakwai ne goma ne kaza kaza ne an haddade su eh kuma ba a taɓa samun wanda ya zo ya ƙara ko ya rage ba na hau ina misali zaraba zaidu na amran zaidu ya duki amru to kaga fi'ilin zaraba zaraba sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fathi لا محل له من الإعراب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد أمرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد أنا كاغا da ya ce daraba zaidun amran to ma na kiyasai ne kana iya cire daraba din sai ka kawo wani abu na daban ba wai dole sai daraba kawai ba duk sanda muka samu wani fi'ili madin to shi ma muna yin amfani da shi zaka yi cewa qara'a zaidun kitaban eh kaga iri iri ɗaya ne da wannan sai dai kawai ma'ana ita dai ta bambanta su to shine ma na kiyasai idan mun samu wani fi'ili wanda shi ma za mu iya wanda yake ɗaukar ma'anar an aukar da wani aiki a zamanin da ya gabata sannan buniya akhiruhu alal fathi to shikenan babu komai muna iya amfani da shi wa zahaba zaidu ka gani can an samu zaraba na an samu zahaba akwai kataba akwai jalasa akwai ka'ada akwai katala akwai akala ga sunan da yawa to wannan shine ma'anar kiyasi kiyasiya ذهب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد الثاني نبي اسم الفاعل سنان فاعل ثم هل الشاركة مهم شغى نبي كاغا ضرب شين عامل أكن وأكن زيد سنة شين عامل أكن أمرا saboda haka shi yawa zai rufa shi ya sabbaba mai wannan rufa din kuma shi ya sabbaba ma amru wannan nasaba din to shi yasa al-i'rabul kamil sai ka ce shi zaidu din nan fa'ilun ne marfu'un bi fi'ili dalilin da yasa zama marfu'un sai ka ce bi fi'ili wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufrad amran sai ka ce maf'ulun bihi mansubun bi fi'lihi shima wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih wannan shine ma'anar amil din ba wai haka kawai dai an ka ce zaidu ba ba haka kawai an ka ce amran ba a'a daraba din nan duk shi ya haifar da wannan ahkamu din to shi yasa aka kira shi ma'aikaci da zaidu da shi amru dukkan su ma'amulai ne guda biyu nawa na daraba saboda haka akan akan su aiki ya fada eh alfi'lul i'rabi ake magana anan aiki na li'irabi wanda shi daraba ya haifar to haka shi ma zahaba amil ne akan zaidu sai ka ce zaidun fa'ilun marfu'un bi fi'lihi shine zahaba wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufrad wannan shine al-i'rabul kamil wanda ba a sa a komai to mun shayi ne dai tun ba yau ba to sai a kula da wannan to sai ismul fa'il na hau zaidun daribun gulamuhu amran zaidu daribun gulamuhu amran shi zaidu yaronsa ya duki amru kaga can cewa an kai zaidu ya duki amru to nan yaron zaidu shi ya bugi amru to za mu ga cewa zaidu din nan mubtada ne ko sai ka ce ismun ne marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun daribun ko ko ba gan shi ba a daribun menene shi kuma eh khabarun marfu'un yayi daribun gulamuhu amran anya labari ne a duba da kyau a gani hmm daribun mubtada'un thanin marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه eh mufradun saboda mubtada'un ne sanin marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun gulamuhu gulamu eh fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih ko kace gulamu fa'ilun marfu'un bimin bimubtala isani ne ahan لأنه اسم الفاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل duk aikin da fi'ili kai to wasu lokuta ismul fa'il shi ma yana wannan aikin yawwa to sai ka ce gulamu fa'ilun marfu'un eh bil mubtada isani wa alamatu rafihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa mudafun wal ha'u damirun barizun متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه أمرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه مفعول به منصوب أه بالمبتدا الثاني وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد سكت والجملة من المبتدا الثاني وما بعده في محل رفع خبر للمبتدا الاول to saboda haka daribun dinnan shine ismul fa'il saboda haka shine amil akan gulam gulamu fa'ilin sa ne eh kakkace labari saboda mi ya'malu amal al-fi'l taqdirul kalami kamar kace a zaidun daraba gulamuhu amran saboda haka in ka dauke daribin ka kawo daraba to duk dai ma'ana guda ce to haka in ka dauke daraba ka kawo daribin ala wazni fa'il ismul fa'il saboda haka kaga yayi aiki kamar aikin fi'il ko zaidun yadribu gulamuhu amran duk dai ma'ana ɗaya ce to saboda haka kuma shi yayi aiki akan amran wasmul maf'uli na uku shine ismul maf'ul eh wanda aiki ya fada akan sakin nahau misali zaidun madrubun gulamu zaidu an bugi yaronsa kaga nan sai aka boye gulamu an ka boye wanda ya bugi gulamu sai aka ce kawai zaidun madrubun ko yawwa gulamuhu zaidu an buge yaronsa to zaidun sai ka ce ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun madrubun mubtada'un sanin marfu'un ko bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun غلامه غلام أه؟ نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه أي نائب الفاعل وعلامة رفع نائب الفاعل كم مرفوع بالمبتدأ الثاني وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو مضاف والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع جر مضاف إليه سيكتي والجملة من المبتدا الثاني وما بعده في محل رفع خبر للمبتدا الأول وهو زيد saboda haka madrubun ismul maf'ul ne to shi yayi aiki akan gulamu wannan rufu'a da ka gani gulamu shi yasa gulamu aka ce fa'ilun marfu'un me yasa zo fa'ilun marfu'un sai ka ce bil mubtada'i thani ko ka ce bi madrubi ko bismil maf'uli wa huwa madrubun na hudu wasifatul mushabbahatu sai wani suna da ake kira as-sifatu as-sifatu al-mushabbaha sifa ce wadda ana kamanta ta da fi'ili ina misali na hau misali marartu bi rajulin hasanin wajhuhu na biyo gun wani mutum wanda fuskar sana da kyau sosai marar sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi بتاء الضمير وتاء الضمير فاعل مرفوع كو مبني على الضم في محل رفع فاعل برجل ب حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب رجل رجل كو اسم مجرور ببي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد والجار والمجرور متعلقان بمررت بمررت أنجشكم حسن نعت مرفوع أي مجرور نعت مجرور و... وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد ونعت المجرور مجرور أنغنشي وجهه وجه فاعل مرفوع وعلامة وفاعل مرفوع بحسن كينا بصفة المشبهة فاعل مرفوع بالصفة المشبهة وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو مضاف والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه تكاغا أنا حسنين إتتي الصفة المشبهة بالفعل تايا أيكي يرن أيكي فعل saboda haka wajihuhu din nan wannan rufa din abin da ya kawo ta shi ne hasanin din nan to kaga ita ba ta zama amil min al-awamil wal masdar sai masdari tushen kalma kenan na biyar kenan na hau misali a ajabani darbu zaidin amran bugun zaidu da yawa amru ya birge ni abin ya yi min domin ya bugai sosai ya zane shi أعجب سيكة فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ونون الوقاية مبني على الكسر لا محل لها من الإعراب وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم ضرب زيد ضرب زيد ضرب سكتي فاعل مرفوع مؤخر بفعله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو مضاف زيد سكتي مضاف إليه كو مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد عمرا مفعول به منصوب بالمصدر شيني ضرب مفعول به منصوب بالمصدر وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد تكاغنا عمرا يا زمو منصوبي بيكا مي نصب دينن ضرب ضرب اي saboda haka mazari duk sanda aka yi idafarsa to yakan yi aiki game ga yakan yi aiki irin aikin fi'ili kamar fa da Allah ta'ala walaula daf'ullahi nasa kaga annasa maf'ulun bihi ne mansubun na ainihin shi daf'u din nan ko ko qira'ar inna allaha baligun amrahu eh kaga amrahu maf'ulun bihi ne mansubun na baligu ko wasafati saffa kaga saffan shi ma maf'ulun bihi ne a wani kauli na malaman nahawu me masa me amil dinsa shine wasafati ismul fa'il to wannan shi ne sai na shida wal ismul mudaf suna mudafin shi ma amil wa huwa kullu ismin shine duk wani suna udifa da aka raba shi ila ismin akhar zuwa ga wani suna na daban na hau misali gulamu zaidin khatamu fiddatin yaron zaidu zobin azurfa to kaga zaidin yana da mi jarra me ya kama sa wannan jarra shine gulamu fiddatin tana da jarra me ya haifar mata da wannan jarra khatam to kaga ashe al-ismul mudaf ila ismin ghayr akhar shi ma ya amalu hmm shi ma amil ne ko kaga shi ma yayi aiki to wannan kenan so da haka akan kaddara gula zancen haza gulamu zaidin gulamu zai zama khabarun ne eh khabarun ne mubtada din sa muqaddar taqdiruhu haza shi ma khatamu fiddatin ai haza khatamu fidda saboda haka khatam din nan khabarun ne mubtada din sa muqaddar taqdiruhu haza sai na bakwai wal ismu tam suna cikakke me yake nubi da suna cikakke shi ne sunan da ba ya dafa saba zuwa ga waninsa kuma duk da haka ya aiki kun ga can mun ji cewa suna ya an irafarsa zuwa ga suna ɗan uwansa yana aiki kamar masdari to sai zan shi wannan sunan ba a yi idafarsa ba zuwa ga komai to kala-kala ne daga cikinsu akwai almunawwan wanda aka yi masa tanwini tunda ya masa tanwini kaga bai yiwa yi idafarsa at-tanwin wal idafatu la yajtami'ani hmm? sannan akwai ismul ishara shi ma na daga cikin al-ismu tam shi ma yakan yi aiki to bari mu je ga na farkon sai ce na hau misali indi a wuri na raqudun akwai ma'auni ko akwai sa'i goma ashirin da hudu shi ne raƙudu suna wani ma'auni ne da ake amfani da shi a masar an ce yana daidai da ainihin arba'ata wa ishirina sa'an arba'ata wa ishirina sa'an to shi ake kira raƙudun eh katon kwano ne babba to a wuri na akwai sa'i ashirin da hudu na kunun zaki shine khillan eh to anan indi mubtada ne an gane mubtada ne raqudun shine labarin sa shine labarin indi a to mahallu shahiri khillan khillan din nan tamyizi nusiba ala tamyiz nusiba ala tamyiz me amil din sa kan wannan nasba raqudun saboda haka raƙudun ɗin nan shi ka masa wannan a nasaba ɗin saboda haka a nan kaga raƙudun ya yi aiki ga ainihin hillan saboda haka shi ma amil an kira shi alismu tam saboda an bai tanwini sannan kuma ya istagana anil idafati ya wadatu daga barin idafa ba ya idafarsa ba sannan ismul ishara kamar suna ba da misali a abin nan kamar faɗi Allah ta'ala da yake cewa to ya misali yake akwai ayoyi daban-daban kamar faɗi Allah ta'ala fa ya kulu na ma za a rada Allah bi haza matsala lafazin bi haza ismul isharati ne kuma sai aka ce matsalan matsalan ɗin nan tamyizi ne abin nan nusiba ala tamyizi to me amil ɗinsa haza ɗin nan da ya gabata isubul isharati almutaqaddim shi yayi aiki akan akansa to saboda haka suka ce shi ma haza ɗin nan ismul ishara alismut tam saboda gashi yayi aiki a sannan kuma duk da zama ne mubuhani ma'ana an ɓoye shi ba suna ne na zahiri ba amma kuma gashi yayi aiki to zaka ce hillan tamyizun ko ko kuma mansubun nusiba ala tamyiz wa alamatu nasbihi alfatahatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun menene amil ɗinsa shine raqudun labarin indi da ya gabata to wannan sune al'awamil guda bakwai alqiyasiyya waɗanda ba wai iya kawai su kaɗai iya misalan da an ka kawo ba duk wani misali da ya kama da irin wannan to za ka iya amfani da shi misali za ka iya cewa indi manawani asalan eh ni ina da tandu biyu nami na zuma kaga ya daidai da raƙudun manawa shi ma alismut tam me yasa saboda suka ce ya kare da nunu wadda ta yi kama da nunun niswati nunun niswati sannan za ka yi cewa indi ishiru na bakaratan ina da maraka ashirin bakaratan tamyizun ne mansubun amil ɗinsa shine ishiruna almumayyazu ko al'adadu an gane shi ma alisimu tam ne saboda ya ƙare da nunu wadda ta yi kama da nunul jam jam'ul muzakkar as-salif kamar ka ce muslimuna ishiruna kaga sun yi kama to wannan a takaici kenan su ne al'awamilu alƙiyasiyya guda bakwai wal ma'anawiyatu minhu adadani to sai awamilai guda biyu na ma'anawiyya waɗanda su da zuciya ake hararo su ba da halshe ba halshe ba zai iya furta su ba shi yasa aka kira su da ma'anawiyya waɗancan kuma duka na lafazi ne zaka ga harshe da furta su to guda biyu ne adadi biyu ne al'amilu fil mubtada'i wal khabari amil da ke cikin mubtada da labari dalilin da yasa mubtada ya zama marfu' dalilin da yasa labari ya zama marfu to zaka ga amil ne wanda yake ma'anawi in an ce ka faɗe shi ba za ka iya faɗarsa ba ina misali zaidun ƙa'imun zaidun ƙa'imun to shi zaidu ɗin nan suka ce ismun ne marfu'un me ya amilin rafa'arsa alibtida'u me ma'ana alibtida'u shine tajarruduhu anil awamilil lafziyya su ne annawasik inna da akhawatuha kana da akhawatuha zanna da sauransu to shi ake nufi da alibtida ba wai fara magana da shi eh alibtida din da kaji ana fada domin inda sun shigo to za su hana yayi wannan rufu'a din sai su canza masa wannan hukunci to kaga wannan amil ne ma'anawi tajarruduhu anil awamilil lafziyyah kaga wannan ma'anawi ne don ba rubuce yake kuma ba furta shi ake yi ba to shi yasa ake cewa ismun marfu'un bil ibtida'i ka gani bil ibtida'i ai bi tajarrudihi alal awamil lafziyyati qa'imun shine labarin sa to shi qa'imun akwai sabani akai wasu sun ce amil din sa mubtada to in an ce mubtada shine amil dinsa to kaga shi amil dinsa lafzi ba ma'anawi bane kuma wannan shine a mafi alqaulul mashhur inda nuhat mafi yawancin malaman nahwa abinda suke ambata kenan to amma shi malam aljurjani abdul qahir aljurjani bai zabi wannan kauli ba ya zabi kaulin malaman da ke cewa labari amil dinsa shi ma hawayo alibtida irin amil din mubtada to shi ga labari to in haka ne kaga shi ma amil ɗinsa ya zama ma'anawi shi yasa can farkon magana sai yayi wannan magana eh cewa al'amilu fil mubtada'i wal khabari eh wal khabari kenan zaka ce qa'imun marfu'un eh khabarun marfu'un shi ma bil ibtida wa alamatu rafi ad-dammatu zahiratu ala akhirih sun ce domin kun ce mana ma'ana aliftida shine a attajarrudu alal awamil lafziya ko sun ce shine ma'ana aliftida to in haka ne ai shi ma khabar din idan nawasikhu sun ga shigo inna da akhawatuha kana da akhawatuha da zanna da yan uwanta to ai hadda khabar yanzu bai da wani hukunci da daga mubtada ba daga mubtada zai karba hukunci ba daga gare su zai dauko hukunci to kenan an tsaya a auna a hankalce amil din mubtada shine amil din sa tunda da shi da mubtada duka in inna ta shigo za ta sauya musu hukunci in kana ta shigo za ta sauya musu hukunci to inda amil din sa mubtada ne to ko da kana ta shigo ko inna ta shigo ko zanna ta shigo da sauran yan uwansu to hukunci ne na nan saboda yana karɓar saƙo ne daga mubtada to kun ji dalilinsa wallahu a'lam na biyu wal amilu fil fi'l al mudari sai amil da ke cikin al fi'lu al mudari shi ma ma'anawi ne wa huwa wuqu'uhu mawqi'al lismi to kaji shi ko aukuwar fi'ili wurin zaman suna eh to shi yasa ya zama marfu'un na hau misali zaidun ya duribu zaidu yana bugu sai ce bi ma'ana ai ma'anarsa in ka duba zaidun daribun to sai aka ɗauke daribun sai aka kawo ya duribu to wai wannan munasabar ta yadda in mun ɗauke daribun daribun suna ne ismul fa'il ne za mu iya cewa ya duribu to aukuwarsa a mauki'in suna shi yasa ya zamo marfu'un shi yasa in ka zo li'irabi sai ka ce zaidun ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun yadribu sai ka ce fi'lun mudari'un marfu'un bimaza eh liwuqu'ihi mawqi'a al-ism wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu eh litajarrudi eh mun hada wancan lirabi wa alamatu rafi ad-dammatu zahiratu ala akhiri shikin su da su lirabi haka suke to wannan shine kauli na farko akwai masu cewa a amil dinsa tajarruduhu anil jawa anil jawazimi wan nawasibi eh tajarruduhu anil jawazimi wan nawasibi ba wai aukuwarsa a mauƙin suna ba suka ce misali da aka ce zaidun ya duribu to zaidun za ka ce fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li tajarrudihi an al-jazm wa an-nasib wa li khuluwihi an nunay at-tawkid wa nun niswa su kuma haka suke nasu al-i'rabi suka ce nisanta shi daga al-jawazim da annawasi shi yasa ya zama eh marfu'un domin duk sanda aka samu jazi ko aka samu nasibi ya shige shi to zai canza masa hukunci to wannan shine yafi karfi dalili kuwa duk da su waɗancan da suka ce wa ka a mauƙi allisimi ai in mun ka shiga mai da nasibi hukunci ne zai canza zaidun lan ya duriba kaga yayi mi zaidun lam yadrib ka gani to kenan cewa aukuwarsa wuqu'uhu mawqi'al lismi shi yasa shine amil ɗinsa wannan kaulin ne dai eh yana da rauni kuma shine shi malam ya zaba saboda haka wancan kaulin ya fi ƙarfi akwai kauli na uku su kuma suka ce a amil ɗinsa shi ne dukulu ihida hurufi na aitu hurufin mubara'a wai shigan harufan mubara'a shi yasa ya zama marfu ba yadribu ba an samu yawon ba to wai wannan yawon ita tassa ya zama marfu akwai masu wannan ra'ayi to shi ma dai kaulun ne da'if alqaulus sahih الفعل المضارع عامل ينسى تجرده عن الجوازم والناصب to kaga ko ana hawa akwai sabani eh ba da kihu ga yake samun sabani ba to shi yasa mai waccan mazhaba shi in yazo le irabin da zai mara ba eh zai ce maka shi mai wannan mazhaba ta karshe mai huruful mudara'a zai ce zaidu yadribu yadribu fi'lun mudari'un مرفوع أه؟ لتساله أه؟ بياء المضارعة كو بحرف المضارعة إيه؟ فعل مضارع مرفوع يوا لتساله بحرف المضارعة كأتي يوا بحرف المضارعة شي كينا يا جماعة بك الإعرابي shi kuma wanda ya ce a'a wuqu'uhu mawqi'al lismi ra'ayin da kamar shi mala ya zaba a nan sai ce baka fi'ilun mudari'un marfu'un liwuqu'ihi mawqi'al lismi shikenan ya gama shi kuma wanda ya ce maka tajarrudu anil jazmi wan nasibi sai ce maka fi'ilun mudari'un marfu'un eh ko litajarrud wa alamatu jarrihi babu alamatu jarrihi litajarrudihi anil jazmi wan nasibi ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر kaga shi ya da dogon lairabi in ka ɗauki wannan mazhaba to dogon li'irabi za ka yi in ka haɗu da mai bin waccan mazhaba sai ce wannan li'irabin bai yarda da shi ba to wannan shi ne an fahimci wannan zakkin to sai ce na biyu ko? eh shi ne na biyu al'amil fil mubtada'i wal khabari huwa libtida'u wa huwa ma'anan eh karfafawa ne ta akan maganar da yi amil akan mubtada da labari shine fara farawa shine nisanta su daga annawasikh wanda dai bayani ya gabata akai wa huwa ma'anan kuma shi wannan amili kaga na ma'ana ne ba labzi bane to fa hazihi mi'atu amilin wannan sune awamil guda ɗari. فلا يستغني الكبير والصغير والوضيع والرفيع عن معرفتها واستعمالها kowa ya shiga to yace fala yastagani baya wadatuwa alkabiru wanda abbabban malami ko da babba kake malami to baka wadatuwa daga barin wannan littafi ka ce wai kai dan baka karanta shi ba baka da matsala ko malami kake babba na hau to kana da bukata da wadan littafi wasu giro haka karamin dalibi shi ka aimin babu aula da shi ma ya kamata ya fara ya haddace shi walwadiyu da wulakantacce wanda bai da daraja warrafi'u da mai ɗaukakakkiyar daraja dukkansu ba ko da kana da hali komi matsayarka to ya ce baka wadatuwa an ma'arifatiha daga barin saninsu jiya da ka karanta na hau inda ba ka karanta al'awamilu ba to za ka samu matsala musamman ɓangaren lairami za ka samu matsala kuma shi ne umda a na hau shi lairami shi ne umda shi ne jauhari jauharun na hau da zaren ka san lairami to ka san na hau in ba ka san lairami ba ka san na hau ba man la i'raba lahu to fala nahwa lahu eh kar ma ka ce kana da nahwu inda za a kawo maka jumla ko baiti ko aya ko hadisi kai la i'rabi baka iya to kar ka lisa ba kanka cikin wa'anda sun ka san nahwu wasu imaliha to ba ha a san su ba dai da aiki da su saboda haka kowa ya yi kokari eh in dai ka yi kokari ka haddace wa'annan awamil guda ɗari to ka samu koha duk sanda aka shiga cikin su al-khulasa al-fiyyatu bin malik ko al-farida ko al-bahr al-muhit to zaka ga abubuwa suna zo ma yadda ya kamata sannan duk inda aka kawo ma ibara kana iya li'irabin ta don zaka gano wannan amilin kaza ne shine amfani wannan littafi zai koya maka li'irabi kai da kanka ba wai sai wani ya zauna ya rubuta ma dogon larabci ka je ka yi ta wahalar da kanka kana har wannan bata lokaci ne eh a a dora ka bisa ga hanyar da kai ma tun da lairabin nan kawai kiyasi ne ka'idodi ne za ka haɗa shi kenan ka bubuga a wuce wurin ba nassi ne rubuce daga magabata ba to duk abin da ba nassi ba rubuce daga magabata kowa in ya zo da yake kawai dai za ka ɗauki mazhaba da ta yi ma sauki sai ka rike ta sai ka bi ƙa'idodinta to karanta ire-ire waɗanda littafin shi zai sa nan gaba ko da ka ga wata ibara sai ka iya lirabinta ina ba ta muna fahimta amma in tsaya in ce zan yi ta rubuta ma kana hadda cewa ko ina ibara kodin kana wannan ina bata ma lokaci ne ba son nake yi kai ma ka eh ka zamo injiniyan nawo ba to wannan shine ƙarshen wannan littafi a Allah ta'ala ya sanya muna albarka cikin abubuwan da muka ji kurakurai kuma Allah ta'ala shi yafe abubuwan da muka ji Allah ya ba mu ikon aiki da su kuma Allah ya ba mu kyakkyawan sakamako سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى دسنا ذا أداو to tun da dama an fara nazmul ajihum shi za a yi kokari a kammala kamin a saka wani littafi na gaba eh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh